أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتم الكائنات سرا وجهرا أكمل كمل بدءا وعودة أتقل أتقياء إنسا وجنا وملكا أعبد العباد عبادة حسا ومعنا أصدقي وأبلي وأزلكي وأتمي وأوزعي وأكرهي وأبيني من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين musamman ku da Allah Ubangiji ya ƙaddara halatowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku al'ummar musulmin da muke tare da ku ta tsarin kafafen watsa labarai karfe takwas ɗin safiya muna mu'amalantar ku ta hanyar sauraro a gidan rediyo albarka bauchi da ku da muke tare da ku karfe sha biyun dare ta tsanin uwa maba da mama brc bauchi ɓangaren fm da wanda muke tare da ku ta tsanin social media da mutan ƙaramar hukumar al'aleri a radio community al'aleri kowannen ku da sunan shi da darajojin da Allah ya maki ina fara mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna la'akariyar litinin ce kuma la'akariya ta ishirin da ɗaya ga watan tara musulunci ramadan kuma la'asariya ta farko a cikin goman ƙarshe wadda daga ita ba wata goma kuma sai yawan rai in Allah ya sa da mu za a yi. Hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu muna cewa mun gode ma Allah ya kuma ara mana aran dama da zarafi mun dawo za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya kaddari tsayawanmu. mu. akan wannan aiki mawuyaci aikin fassara maganan ubangiji wasu sai ta kai suka bi Allah ubangiji ya musu muwafaqa suka dace suka wuce aljanna mu ma Allah ya mana haka wasu kuma ta kan wannan aikin suka bi amma suka tirga fushin ubangiji suka wuce cikin azabansa da fushinsa Allah ya kare mu jiya mai mana karatu alaramma malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana aya ta casa'in da biyar a wannan sura ta uku suratu ali imrana yau kuma zai karanta mana aya ta casa'in da shida faɗin ubangiji inna awwala baitin bismillah akarma Allahu akbar walillahi alhamdu Ubangiji ya buɗe wannan ayar da ɗaya daga cikin adawatu ta'kidi ko kace adawatu tawkidi inna lallai da anna ita ma ana taukidi da ita da cewa lallai tabbas kowace magana ta ubangiji tabbas ce amma in wata ran ya ga dama da rantsuwa yake buɗe zancen wata ran kuma ya buɗe da harafin ƙarfafa zance kamar yadda ya zaɓi ya buɗe wannan ayar ta casa'in da shida da inna inna awwala baitin kun ga awwalu anan dole ba za a sama maki haƙƙinki na suna ba saboda in mushaddada inna kenan ita ta fara to duk wanda ya biyo bayan inna ko anna ko ka'anna to wannan suna da yin sifansa na rafa na damma zai dawo mansubi saboda ita inna din suna cikin adawatun nafi da haka inna awwala baitin lallai farko daki wadi'a wadda aka gina ko wadda aka sanya ko wadda aka samar linnasi domin mutane su yi Allah bauta shi Allah ba abinda bayi za su yi wanda zai amfani shi a'a su al'umman su suke yi Allah ya karɓa ya ba da lada kuma su dawo su ci gajiyan kayan don haka a nan farkon ɗaki wanda aka sanya don mutane su yi mai su bauta Allah su samu yaddan Allah su samu rahama da gafaran Allah to in ana tambayan ɗakin farko wanda aka samar ma mutane don su yi bauta wa Allah lallazi bi haka shine dai wannan da yake gun da ake cewa baskasu manya sun ce mana Allah saka musu da alkhairi sun ce daidai inda aka gini ɗaki iya catin yadda aka gini wannan ka'abatul musharrafa da yake da ya fara ya ƙare akan arba'atu rukunin iya inda ɗakin ya rufe shine baskasu yadda mutane kuma suka yi gidaje suka yi shaguna shi kuma maska wannan bakkatu wancan makkatu akwai magabata da yawa kan wannan tafsirin suka tafi Allah ta samu da aljanna akwai wanda suka ce mana bakkatu shine asalin sunan makka kafin ta zama makka suka ce ta samu suna bakkatu saboda ka buku a anakin jabada duk wani tsigirin shugaba komin karfin mulkinsa komin karfin magoya bayansa komin karfin dukiyarsa in ya zo ya tumfari makka Allah sai ya bakkake shi wato ubangiji Allah sai ya babballa sai ya mai da shi ba kowa to sai aka sa magarin suna bakkatu li'annaha tabukku da'iman a anakil jama'i kenan kun ga muna da dama ko mu ce iya inda aka yi ginin bakkatu faɗin yadda mutane suke da zama makkatu a tafsirin farko ko mu ta ita makkan ce kanta sunanta da bakka daga baya ta zo makka to kowanne ne dai Allah saka wa sadatun mu da alkhairi lallazi bi bakkati ne wannan dai daki wanda ake ce maza na nan a garin bakka ko a garin makka mubarakun wannan daki mai yawan albarka ne wa hudan shi kansa dakin ganin dakin dawafi a dakin sallah a dakin yana alamta bawa ya samu al'idaya al'azima min Allahi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu alwahidul ahadul farko Allah Allah Allah Allah huda wa huda shirya ne gawa lil alamina ga wanda dubba Allah bane duk wani bawa ko ja ko bakin fata ko mawadaci ko fakiri ko waye Allah ya gina Ka'aba ta zamanto masa albarka ta zamanto masa samun shiriya matsayin daina da rabo a wajen ubangiji Allah ya sa muna cikin masu rabo yanzu ba ɗakin ma'abocin albarka ne haka ne ba kuma ɗakin shi ne farkon gini a wannan doron ƙasar wadda aka gina don mutane su bauta Allah saboda kaɗan daga cikin albarkan idan mutum ya sallan asubahi jam'i a ka'aba ya zo ya yi sallan a zuhur jam'i a ka'aba ya zo ya yi sallan la'asar jam'i a inna awwala baitin waje alinnasi lallazi bi bakkata aka kira magariba ya kuma yo alola ya zo ya sallaci magariba jam'an aka yi aka kira isha ya zo ya sallan isha'i jam'an wannan su ake ce ma as-salawatul khamsa al-maktuba su ne sallolin dole guda biyar kaɗan daga albarkan kaba Allah zai sa a buɗe littafin aikin ka ko littafin aikin ki ko littafin aikin ko littafin aikin mu a zuba mana lada lissafi kan lissafi lada dubu ɗari biyar ladan dubu ɗari biyar a wuni ɗaya saboda menene mubarakan wahudan lil alamina idan gari ya kuma wayewa ka rabauta ko na rabauta muka zo muka yi subah jam'an zuhur jam'an asr jam'an maghrib jam'an isha jam'an bi ma'ana a bayan liman a bayan liman a bayan liman ubangiji zai ce a kuma buɗe littafinka a zuba ma kamar na jiyan nan lada na ganin lada lada na tada lada har lada dubu ɗari biyar a kwana biyu mutum ya samu lada miliyan mubarakan wa hudan ya zama mutum a maka Allah ba zai rage mar ko ɗaya ba yau a baka dubu ɗari biyar tip gobe kuma a ce ba a yi mitin ba majalisa ba ta yi fatin ba ba a yi indozin ba yau za a baka lada dubu ɗari hudu ne da dubu tasa'in da tara ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi ba to yanzu bari ku ji bari mu dawo kuma bari mu ɗauki lada ɗari biyar aini ɗaya idan ka ɗauko ta ka kawo ta sallar ka ‘yar bauchi kuma, sallar ka ‘yar bauchi ko a dutsen tanki, ka zan koko wato kuho, ma'an sani suna wata ran maganan ma, ya zo iya kyau. To tun da haka sai sai mu bar bauchi, waladan sallar mutum ta garin Jisina, a a to yanzu ta to yanzu ba ladan sallar kabiru a rabi a bauchi in ce wannan yayi dan dinga alola ina yin sallar asuba in aza ta yi na yi aza la'asar na yi magariba na yi isha na yi ina sallah na a bauchi ni kwalli na ni ni daya idan ina so in samo ladan jam'in nan na yi ni daya a ka'aba dan shekara hamsin da uku da kwana goma sha biyar tukuna sannan cika ladan dubu ɗari biyar ɗin da ka samu kuka samu na samu ko muka samu a yi ɗaya a ina inna awwala baitin wa bi'alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan to yanzu idan mutum ya je wuni biyu kabiru a rufuna sallansa a gida bai je makka ba na gida na sallansa hardan hazzan to dan shekara ɗari da shekara shida da wata ɗaya tukuna na samu ladanka na yini biyu aka ya aka ji albarkar akwai ko babu don haka ne ɗakin ya kai a kiraki mubarakan Allah ya zuba abin da ya zuba na albarka Allah ya ba mu hali Allah ya ba ku kuma hali mu Allah ya ƙara mana zarafi ku kuma Allah ya ƙara muku ya ba ku mu sake tunkirin do mu yi ɗawafin wannan ɗaki mu ci gaba da ɗiban wannan garaba mubarakan wahudan lil alamina shirya ne kuma ga mutane masu rabo idan kana gabar da kaba yamma za ka kalla in kana yamma da kaba za ka yi sallah gabas za ka kalla in kana kudu da kaba arewa za ka kalla in arewa kake da kaba kudu za ka kalla nan ne ibla ta shari'ar musulunci da dukkan masallatan duniya sai dai in hali ya hali kuma wata fuskantar alƙibla akan yafe ma mai sallah misali mayaki da ya ji ma'aiki yaki ana jihadi yana kan doki ɗaya hannunsa takwabi ɗaya hannunsa garkuwa da gwiwa yake rayuwa in hostin yake tuka dokin wannan in an kira sallah ko ya sallah ya yi ba zai bar yakin don ya yi sallah ba ba zai bar sallah don na yakin ba zai yi sallan na kan dokin an yafe masa kallon alƙibla nan kan an masa abuwa an yafe inda biyu ke kallo kawai yana faɗan yana Allahu Akbar sallan da zaman to kenan ima yana nuni in yi haka sosai sosai sujida in yi ɗan haka ɗan bai kasa ba roku in yi ɗan kai haka yana tsaye kai ka san sallah aiki kana gun yaki Allah yake ka yakin amma ba ba kawai ne Allah ya sa mu yi karɓa manya sun tattauna an awwali baitin waje alinnasi nan da ubangiji ya faɗa sai muka yi sa'a babban sahabin nan sufi daga cikin sahabbai kuma malami shine wane sai bi jundub sai bi jundubu bunu junada abu zarrin al-gifari radiyallahu anhu yace sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an awwali masjidan wudi'at al-ardi yace na samu dama na tambaye sai zulwara cewa wani masallaci ne farko aka fara samarwa a kan doron ƙasa ga mutane don su bauta Allah qal sai yace min al-masjidul harami al-masjid al-haram masallacin nan na Ka'aba wannan shine farkon ɗakin bauta wanda Allah ya ga dama aka samar. Qultu sai dai Abu Zar yace sai na kuma ce da ma'aiki kam nawa ne rata bainaha wa bainal masjid al-aqsa masallacin nan da ke birnin Qudus nawa ne ka'aba ya girme sai da aka yi ka'aba da shekara nawa tukuna aka yi wancan baitul miqdis ko kace al-masjid al-aqsa qala sai ce 40 aman ya abazar yace da aka gina ka'aba ana ta bauta ana ta ibadoji nau'i nau'i sai da ka'aba ta shekara 40 da samuwa uku na Ubangiji kuma ya kaddara aka samu almasjid al'aqsa sai ya ce mishi kaji wannan sai ji abu zar ya ce ya ji mike ya ce summal ardu laka ko summal ardu laka masjidan ya ce abu zar ka kwantar da hankalinka Allah kuma ya mayar maka duk inda ka san ƙasan Allah ce in sallah ta kama za ka yi aure sai dai a samu fifikon yawa menene lada wadda kuma ɗazumin faɗi fifikon fa haisu adara katta salatu fa salliya abazar abazar in dai lokacin sallah wanke yayi masa duk inda kake kan taka doron ƙasa fa salli maza maza kai alwakan kai sallah Allahu akbar na daga cikin alheri da mu muka samu darajar mai gidanmu alaihi salatu wassalamu duk inda muke takawa za mu iya yin sallah in banda waje da aka toge su ba a sallah a bola mazbala an yadda laida an yadda tsumma kefahishen ba haya sabon ba haya tsumman haila muken kaza ba a sallah a waje saboda inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kun ga bola kan kasa ce amma ba za a yi sallah ba dan a darajar ta Allah da za a gana da shi suka sake ce wala mazajaratu da fata mayanka ko ka ce abatuwa ba za a yi sallah a nan ba saboda waje ne na ƙaramin jini da hamamin jini da kuma wato warin tumbin dabbobi to Allah kuma ya wuce a mu'amalance shi a waje ne ka suka ce ba za a yi sallah ba a kwata sai dai mai aiki a kwata ya yi nesa da kwata ya ji tsakanin kunya da kunya wanda ake ce ma gona ya yi sallah maluma sun ce in dai sallah ne mutum zai yi kawai ya tafi bai taɓa masa kunya ba bai tone abin da ya tuka ya cire ko ya kwashe ba bai masa ɓanna irin na kurege ba aka ce ko bai sani ba sallar da amma in dai masallaci za a gina duk wanda ya gina masallaci alal ardil maghsufi akan kasan da faki aka yi kwace aka yi raunana aka cuta to in ya gina masallacin ya gina wajen a duba ne amma Allah ba zai tabe ba da saboda mallaka ba ƙarya bace Allah ya yarda da mallaka Allah ya amince da menene mallaka shari'a tana tabbatar da mai mallaka abin da ya mallaka ko kun san filin da aka yi wa annabi gida da masallaci a madina sai aka yi wannan bai gaskata maka islam na mutunta mallaka ba su masu filin suka ce a mun baka ya rasulallah ita a wajen da za a yi za a yi addinin musulunci ne ya shafi kowa ku faɗi kuɗin kawai a biya ku don musulunci ya ci gaba da ansa wajen nasa haka aka yi suna faɗa ya gwada multipoloniyan nan cikin sahabbai bakwareshen nan tsohon ɗan kasuwan nan managarcin nan saniya sanaini saniya sanaini saniya sanaini izuma sinigiri shine wa sai na abubakar shi ya lale kudin taskas ya mika tukun aka fara a kan inda za a fara saka wato kwandishin wato asasi ashe mallaka gaske daga an yadda ne sallah amma kan ne a bola an yadda ne sallah kan ne a mayanka an kuma i a yi sallah a mashaya don wajen ka ba ɗaya ilanin gu ita giya da mashayin da sadisin da yake ɗauka ya kawo da teburi da kujerar da aka zauna da bilu da aka gidi ko me maganar jiya hatta me zana rasidi Allah tsine mari ba an ce wuya ne ba tsinan ta sa ba za a yi sallah a mashaya ba masharabatul khamri ba a sallah a wani da dai kuma sauran al'amakin kama musulmi shugabanta ya amsa ta bakinsa mai tsarki tambayan da almajirinsa ɗaya daga cikin sufaye sosai sosai cikin sahabbai sai ya bi abu zarri gifari ala wani ya ce ko me yasa aka sake karra cewa shi sufiyun ne mina sufiya ko ka ce sufiyun ne min julati sufiyati sahabati sai muka ce i a ka'idan shi kwana da kuɗi in dai an yi abinci an ci da daddare da daɗi aka samu ko a abincin nan yau da muke ce musu kisan miciji sun loman farko fuska a turɓi loma na biyu da za a ɗauke mara a ɗauko fuskan ka san sai kabijin ta za a yi kana dukan maciji ka san mai dukan maciji akwai hara'a akwai alaman daɗi yake ji to irin wannan abincin muna kiran shi kisan miciji to ko kisan miciji aka samu aka yi a wajen abu zari fari in ka sa'in in ka ajiye wani abu kuma ya kwana to baka da imani dan a daren yunwa ta hana wani bace sai ka fita kai tijiya kan man an taba tura shi gwamna mutanen garin suna ta munna ma'aikaci ya zo zaman farko ya buwaye ba a je garin maganan fitar da makara wato salari ba yadda za a ja gwamnati kawai da kira ya ce kowa zai ɗauko abin da ya mallaka ya kawo nan suka ce ina za a kai da baku za a kashe kuke wani ya wani a mutane ba wani ya sahabbai a ala abin ya musu gauni shi suka zo suka yi ƙara kawai suka gawa ka ce wannan gwamna a janye mana ba za mu ci su da shi ba abin da ya zo ya gane mu mu gane abin da mu gane shi bai gane musu alheri kawai a can kuma haka aka yi ma'aiki ya ce aba abuzar aba abuzar ya rasulallah ka koyar da mu man ba ta saba'anan wa jaruhu ja'ihun laysa bi mu'mini laysa bi mu'mini na je ka mutane su rasa imani ya je kanin Allah a nan kace mana duk wanda ya koshi makwabcinsa ya kwanan yunwa Allah ya karyata imani ko ina so ne duka su yi imani inna lillahi wa inna kai da gaji wani karatun ka san imani ba irin naka ba ne sai ma ke ce to yanzu kai ka zuna eh kawai sai ai ba su iya ba za ta wala amma manyan su abu zani aka suka tashi ba ai su ni malam jikin ya goji ko dumame ba a gidansa dan dumame ma alama rashin tausayi da ka koki ka ajiye masafin wani kuma gashi ya kasa ba cikin sa na goji ka fita mana kai ko ha gani in ba sami ka ba kaga mu kuma a gida yanzu ma ɗaya bayan malmalanci yanzu ina jin kai magani akwai na yara a karamar kalla akwai na zuwa gona Allah kuwar kun gani wannan a sayi musulun za ka ɗauka ka duba kitabul masajidi mujalladin farko shafi ɗari uku da saba'in shi ne ma hadisi na ɗari biyar da ashirin imam musulun kullum muna faɗa hijira shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya aka rasar da shi Allah ya ji kanki to in zo na amsar kenan ta bakin ma'aiki to ɗakin kaba ya girin baitul muqaddas da shekara arba'in to idan mutum ya salla a ka'aba sallan farilla ɗaya lada dubu ɗari in ya zo ya a madina almasjid annabawi masjid annabawi lada dubu ɗaya za ba kai sallan wuni a masallacin ma'aiki kana da lada dubu ɗaya a baitul muqaddas kowace sallan farilla ɗaya lada ɗari biyar rabin na masallacin ma'i da aka jama musulmi wannan su ne wurare da suka fifita dukkan sauran masallatai suna ƙarƙashin wa'annan guda uku ne almujahid ibn jabr al makhzumi yace abin da ya fahimta a wannan ayar lam yuda qablahu baytun kun san mun ce muku mujahidu manya sun ce mana iya cikin wadda ake hujja da su a cikin tabi'ai musamman a jalibin tafsiri hijira shekara ɗari da uku duniya ta rasa sai bi mujahid bunu ma bunu jabrin ko mujahid ibn jubair lil mafadumi hijira shekara ɗari da uku ya tadda ajalinsa aka musu naki Allah ya ji kansa abin da ya bayyana ayar yace sam sam babu babu wani ɗaki ne kawai ko na ibada ko na kwanan mutane kafin Ka'aba babu daki a ko'ina shi abin da ya fahimta ke faɗin Allah inna awwala baitin wadi'a lin-nasi wai cewa lin-nasi ita to ba a yi wani kumfana ba sai da aka yi wannan Ka'aba kenan kafin Ka'aba me ya bayyana kenan a fasara sai bi mujahidu babu daki ba bukka ba bene ba rawun kobo ba kofan sai da aka yi kaba kowane ma fasahan ginin ɗakin kwana ciki ɗaya ko ciki da falo ko ko ko tukuni ya samu sai bi katada afwan sai bi mujahidu hijira shekara ɗari da uku shi ma al'imamu katada bin bi'amata sadusi imamu katada hijira ɗari da goma sha bakwai bar duniya shi ma ya ce fahimtansa da inna awwala baitin wa bi alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin yake ya yadda ba ai kowane daki ba na mutum kowane iri sai bayan da Allah ya sa mala'iku suka mar wannan daki nasa tukuna aka fara samun fasahan yin dakuna kenan kun ga a wajen sai ji mujahidu da sai bi ka ta da su inna awwala baitin waje alinnafi ka'aba ta girmi kowane gini ne kawai duk fadin duniya haka ne alhamdulillah shi kuma sarkin malaman ma'aiki al-imamu aliyu babu baitin babu ilimin rasule amirul mu'minina ba'alu فاطمة الزهراء الكوثرة الزكية عليها السلام أبو الحسن والحسين وزينب ورقية وأم كلثوم shi abin da ya faɗa ya ce a kana ƙablal baiti buyutun kasiratu ita wannan ayar ba tana kore samuwar ɗakunan kwanan mutane kafin Allah ya sa a marka ba kaba an yi ta akwai ɗakuna kuma wanda ba kaban ba akan da aka yi kaba amma yake wal ma'ana abin da ya fahimta a cikin faɗin Allah inna awwala baitin wa bi alinnasi lallazi bi bakkata hudan wa lillazi bi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin yake abin da ya fahimta annahu awwalu baitin wudi'a lil ibadati kaga shi sai ji mujahidu da sai ji kata da su sun ce ɗakin ne kaɗai farko amma imamul ummati aliyul huda sai yake ce mene kana qabla albayti buyutun kafiratun akwai ɗakuna jewa a sassa da yawa na duniya wal ma'ana abinda Allah ke nufi annahu awwala baitin wa bi alil ibadati mai so ya ga wannan tafsiri tsakanin waɗannan kitima-kitiman tabi'ai da kuma wannan gawurtaccen bijimin masani kuma sharifi ɗan baffan ma'a mutum ya ɗauki jami'ul bayani ta imamu tabari mujallabi na hudu shafi na shida tabari manasa cikin hijira ɗari uku da goma mun ji wannan menene sababin nuzuli na saukan ayar ga sai bi mujahidu dan jubair bin makhzumi zai kuma tara kana magana abul hajjaj al-makki yake ce abinda ya sa abinda ya jawo Allah ya aiko da wannan ayar tafaqara al-muslimuna wal yahudu an zauna ne ana tattauna fifiko ta daraja tsakanin zumran musulmi mabiya ma'aiki annabi sallama da zumran yahudawa mabiya hawan nafsi masu iddiayin ilimin littafi to sai ana tattaunawa faqalatil yahudu yahudu suka ce baitul miqdasi afdalu wa azamu min al-kaaba suka ce baitul miqdasi da girma ne na daraja da kuma daɗewa da falalan da ake samu ya ci wanda ake samu a kaba musulmi suka ce to me dalilin ku kun ga ke da dalili ake tattauna ilimi munaqasha bil ilmi yasudul maru ba da hauragiya ba ba da zari idan ido ne duji da yafi kowa iya tafsiri a duniya hala daga shi kuma sai gulgula akwai tsuntsu gulgula ko ha haka kawai me ya hujjan ku in ji musulmi ku yahudu lokacin baitul muqaddasi ta fifita akan ka'aba ta fita daraja an fi samun falala me kuka dogara suka ce li annahu muhajirul anbiya'i sai da qudus nan ne wajen hijira yawancin annabawa duk sun gama abin da suka yi na tabligi sai su dawo eriyan kama makwabtaka da baitul muqaddasi a nan suke wafati kaburbaran annabawa da yawa na da mu hujjar muke zuwa ya kuru suka sake ce wa fil ardil muqaddasati take masallacin qudus yana wajen da akiran su tsarkakakken kasa tsarkakakken kasa suka ce da wannan dalili baitul muqaddasi afdalu وأعظم من الكعبة المشرفة مسلمين ذلك الشارع فقال المسلمون بل مسلمين ذلك الشارع وانا مغانا كون فاي الكعبة أفضل وانا كعبة تاتي بيت المسيدة فللا تاتي تجرما تاتي تقومي to ubangiji sai ya shigo magana da aiko jibrilu don a zo bi ayatin qati'a don haka in Allah ya yi magana ma'aiki ya isar to sauran matsala su an kare. Shi ma'aiki masu yabansa musamman almadihul abdulu cin alfazazi me ya faɗa mana. yace hawa kulla majadin lilwara wa jalalatin waja'a bi ayatin mahat kulla qalati ayoyin mahat ta shafe kulla qalati duk wani batu malam yanzu qur'ani ake yayi wancan batun Allah ya yarda ayi amfani a wani lokaci amma yanzu duniyar ta ma'aiki shari'ar kuma ta littafin Allah Qur'ani da aka suka ce ka'aba ta fi Allah sai ya aiko bismillahir rahmanir rahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin yahudawa aka ci su a muqabala suka fadi a munaza'a suka kihu a musaraha suka sha koli a muhakama shikenan suka yi saranda lallai fa wannan mukabalan ta kare me so ya ga wannan dalilin zuwa wannan ayar ya dauki asbabun nuzuli ta al-imamu ali ibn ahmad al-wahidi ko kace abul hasan nisaburi imam al-wahidi hijira 468 duniya ta rasa shi ya kawo a shafi na 84 abinda muka faɗa na sababun nuzuli in ba ka da wannan ɗauki albarul muhit ta al'imamu abi hayyana tauhidi a mujallabi na uku shafi na biyar shi kuma abu hayyana hijira ɗari bakwai da hamsin da hudu duniya ta rasa shi jama'a musulmi wannan abin da muka fi a nan abin da muka fara shine dalilin saukan aya yanzu a shari'ar Allah yanzu an huta wani kake na ce kawai yanzu babu jirin da ya kai kama a kowane sakin duniya yi me biye magi masallacin da manzo ya gina da hannunsa da tallafin almajiransa aka yi aikin gayya ba ko fisun kwabo sannan kuma yake kwanci yanzu a masallacin nan ne na biyu ko ka yadda ko ka ki yadda gara ma ka yadda ma aiki ya ma sauki akwai ragowar bayani aka wannan ayar amma kuma sai in Allah ya ga za mu ɗora tafsirin mu na gobe in mun ja ayar gaba kuma sai mu ɗora abin da bai shigo ba yanzu saboda bisa kan ɗaya sakon kuma ko kuwa alhamdulillah rabbil alamin muna ta kan kokarin dai manzo yayi shaida mu ba mu tare da masu kwace mishi matsayi haka ne kuma muna da haƙƙin kanmu yi shiru kuma shirun ba zai zamanto mana albarka ba sannan muka yi kwalli da shi a halara cewa dai muke yi me ma gaibun su wancan ranar ma na gaya muku da wannan muka fara me ya gaibu kuma ba kai ne za mu jira kai ɗan ɗan kai nan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan isassu ne za mu tambaya mu Allah ya haɗa mu da isassu bai haɗa mu da kai da ku ba ya faɗa a sura ta goma sha shida na hali ya faɗa a sura ta ashirin da ɗaya lambiya'i fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun ahalar zikiri ne za mu tambaya ubangiji ya faɗi gaibu a ƙur'ani gaibu larabci ne shin balarabe na da mada na gayaba ko gaba don a samu abin da aka istishkaki na algaibu wal gaibatu wal gaibi balarabe na da wannan yaren sai sa ma muka samu a aya za mu fara da tambayan cewa me ma gaibu saboda kar a yi dai zancen nan ta ƙasa hausa sanin kuran manuwa sanin kurar manuwa tafiya ta tafiya ta ake manuwa ya san kura sai ƙarfi aka shiga aji manuwa ya tabbata kawai ba kura ya sani ba wani abu daban ya sani bayan kuma ya wahalar da mutan gari to shi yasa wa'annan su ma za mu mutu domin kar mu tafi mu tafi mu tafi ji kamar aiki ake ma ba san ma me zai yi mu manuwa dare yayi bukata ta cin masa ya dauki buta ya buɗe kofa da ga matansa ba kawai da aka ji ihun manuwa ya tsalle ya yake buta ya ce wayyo a cece shi jama'a kura mal akwai zama ne mai gida ya fito tsakiyar ihu akwai zama sai buɗe kofa za ka fito manuwa kijinsa numfashi na raka wani ana majajiya yake kura da bakin kura da agara na haka aka ce manuwa ai kuwa da wannan kura da ta mana a tsara yace shi ne tsallan nan yace kai sannu malam tun sannan ake zuwa jajewa manuwa a zo daga kusa a zo daga nesa sai da hatsi wani ma'abucin hankali zul aqali salih ya kare wa manuwa kallo kawai ya ga kamata a sa manuwa ma aji tukuna yanzu shin ma tukuna ma koren ya je dan kai wahalar da yan agaji da yan jaje sai ya ce manuwa maganan nan na ka duk inda baka yi tsammani ba ya je to wai ni ba ne ba ni na gaskata kura ha gani amma ka san magana ya yi sa kada wasu tsammanin ko ba kura ha gani ko za ka gaya ma jama'a ko wannan kuran ya yi sai buɗe da faɗa yake ni in girma a karkarar ai kura ya dai ma'an gwada mu wani ta ni fa na ya jama ruwa ba ta ni ake ba maganin ya yi nisa saboda masu mutu ya ce ai kuwa in dai na girma a karkarar nan wai ban san kura ba ai kuwa da na ya tsara ya ce manuwa ka fa bai je na fa yadda kura ka sani amma sauran jama'a yace to kura jikinta durwa durwa ne haka ba haka ta lalle ba shakka kaga da ana aka kwana malam da jelti mano bai bayyana sai aka masa jaje har mako guda ka ji ma yace ni kace ban san kura ba ba sun kura yayi zumbutu aka ce a lalle ba manuwa ya ga kura kaga da anan ya kuma kwana gaba ta malam da an yi zaton manuwa kura ya gani yace kura wanda jirgin ta yi kasa kasa haka aka ce a wallahi wannan da anan aka kuma kwana ne kuke zato har wata ana jaje manuwa tsallake rijiya da ba da bakin kura da azaran kabansa aka ji mai kai kai gaban mamaki kura inganta da yan kahonta haka guda biyu aka ce la'ila muhammadun aka ce aimanu ya za abin da hajji ya gwada mano yanzu abin da ya rage kawai ka tashi ka shiga ɗaki maganan jaje wanda aka yi ma daga baya an janye ai ba kura gani ba to kun ga kenan ya kamata mu tambayi masu musu gaibin nan ne ma gaibin dan kas su jika mana aiki yadda maluwa ya jika masu rakani makwabta ƴaƴa matan shi da masoya aka dinga zuwa wasu daga nesa da kusa ake ma tayu akuya tun ana maganar kahokan kazan kuma a yan fita daga zufin kura to sai muka ce to su maluman nan wanda ake ce ma ahlal zikiri wanda Allah ya hada mu da su mu tambaye su su kalli al-ghaibu suka ce to kashin farko suka ce al-ghaibu Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda ya tsarkake buwa shine wannan jama'ar suka ce an an ce gaibu Allah sai muka ce mu da ku yaya Allah yake gun ma'aiki ma'aiki ya san Allah ban ji ba a a muryan nan shin ma'aiki ya san Allah to a wajen wanda suka ce al-ghaibul mutlaq Allahu subhanahu wa ta'ala ya tabbata annabi ya san ne kashi na biyu na maluma suka ce alkhairu a fahimtar su alqada'u wal qadaru abinda Allah ya hukunta da abinda Allah ya kaddara na makadiru mun yadda annabi ya san ma qadahu Allah mun san ma qaddara Allah sabahan naharan aw laylan ma'ajiyatan kenan ya tabbata fasarar gaibu alƙaza'u wal qadaru manzo Allah ya san gaibu ce a wannan ma'anar ma haka ne na uku suka kuma ta gaibu alqur'anu wa ma fihi min al-ghuyub suka ce gaibu littafin nan na Allah alqur'ani wa ma fihi da abun da yazo a cikin qur'ani min al-ghuyub na gaibobin koyayyun kiyayayyun ilimi da bayanai wannan shi ne gaibu a wajen wa ya mana da qur'ani ne wa ya gaya mana ma fi ne da guyubin ne da wannan wazanin manzo Allah ya tabbata ya san gaibu na hudu suka ce al-ghaibu kullu ma akhbara bihi ar-rasulu صلى الله عليه وآله وسلم مما لا تهتدي إليه العقول من أشراء الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار الله أكبر سكتي كيف أفيدتك duk abin da manzo ne aka ji ya faɗa ta bakinsa kafin wani kafin manzo ya faɗa babu wajji isa ya faɗa ba wanda ya taɓa faɗa suka ce misalin abin nan kuma da ba a isa kansa da hankali na ilimu al'aqalu al'ilmu al'aqali ake nufi ba hankali na tunani kurun ba suka ce abin da ta fi kamar me alamomin tashin kiyama annabi ya faɗa kuma ana ta gani ya ce alaman ta da kiyama ta ga 'yan yara samari akan mimbarori mimbari matasa a kan mimbari yaya an zo wannan na cikin abu takwas shiratu sa'ati azabul kabari hashar nashar sirat mizan janna nas suka ce su ne kai to wannan kama agunwa aka ji wa'annan ya tabbata kenan ya Ibn Aqiyyat al-Kufi wanda hijira shekara 383 duniya ta rasa shi ya kawo cikin al-Muharrar Wajiz mujalladin farko shafi na 146 yace wa hadhihi al-aqwalu la tata'arad bal yaqul al-ghaib ala jami'iha yace kai ga an faɗi abinda katibu na farko suka faɗa da na biyu da na uku na haɗa duk maganar da fasarar su ibnu afiyyat al-kufi yace wannan zai faru duka kowanne ma an daga ya isa a gwada a baki nan gaibu kawai gaibu kenan ya zama haka ne ko alhamdulillah rabbil alamin manzon da Allah ya ba mu shi ya tabbata ya san ne ya san gaibu to ana cikin haka sai dai ana dan maliki Allah kara maki yadda yake cewa wata rana kawai sahabbai suka baibaye ma'aiki suna maki tambayoyi masu nauyi tambayoyi masu nauyi wato tambayoyin nauyin su yana kusa kusa ya wuce karatu hatta akhafuhu har sai da suka zama kamar sun kosar da annabi annabi na so su bar wannan su canza da wani tambayoyin to amma hakan bai samu ba ma'aiki ta ba su amsa dukkan abin da suka tambaya sai da ya ba su amsa wannan ya gwada ne ne yana da ilimin da wani halittacce bai da shi tunda duk tambayar da aka yi sai da yake gaki ga amsa amma dai abin da kawai faɗa shi ne tambayar ya yi musu nauyi ya yi nauyi misali mutum na kashin kawai da wajenka ya ce to ka fasanta masa gado ka ce ka jira mu iko abin da yake gaban yanzu karatu ne amma kansa ba zai ɗauki wa'innan alƙaluman ba sai ka ce mu je da shi an yi sauka ya mai da ahadari ka ce da saura mu je ya gama an sa manzo matul kokubi nan ma dai ka ce mariya hakuri mu daidai an gama an sa a kimawu a daidai sai kun bayyana risala zuwa mukutatar zuwa askari sai ka ce to kaji kaji kaji kaji ga masu nufu ga masu ɗaukar rubu ga masu munu ga masu dusu ga masu lufu ga ga ga ga ai tambaya yi amma ya iso gurin kansa zai ɗau wannan bayanin a lokacin to kamar haka ne ya ce wata ma'aiki sai fito masallaci ya hau mimbari yake a kira sallah ana kiran sallah ana idarwa masallaci ya cika ya ce saluni ya ce yau gani ni ne annabin Allah dukkan abin da ba ku sani ba na tambaya gani ku ne لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألوني غاني لكم تنبيا لا تسألوني عن شيء ina muku alwashi babu tambaya da za ku mun da dai a cikin kowane lamari ne akan kowane abu ne illa bayyantuhu lakum ma dumtu fi maqami hada ina tsaye a nan ba zan guza ba sai na ba ku bayani filla-filla na kome ne na ce muku cikin masu zagin annabin nan wani ɗaya kuskure ya tsaya a hall ɗin da aka gina mara mai kama da gun sallah ɗin ya ce ni ne imamu ne digiri na uku duk abin da ba ku zane ba ku tambaye ni malam nake tambaya ɗaya kawai sai yiwu daga ran nan sun so hannu juna me tambayan muna so gaya mana ran nawa ga watan nawa aka ma kaciya me sunan wanzani waye ban kare ka kana su iwaye da aka tsari wannan kaɗe bai sai kar ma ka je jikin wani shi jikinsa ma kawai wani abu na alamar musulunci na jairu kansa ma bai bai bai bai bai annabi ya ce la tas'aluni an kai ba wani abu an kai in game da ko menene kenan ya gaya muku in tambayar na asammai ne ku tambaye ki in akasai ne tambaye ki in ya shiga ilimin ruwa ne tambaye ki ilimin dutse ne ganye ne su tambaye ki bambancin namiji da mace ne tambaye ki abincin da ake ci ne a tambaye ki shigan ciki jikin mata ne a tambaye ki watan aihuwa a tambaye ki waye mumini waye kafiri a tambaye ki kowa a wajen ba a mar abuwa ba ya tambayi komai annabi yace badan ban nan bahena ba shi amsa wannan yana gwada maka kenan manzon Allah manzon Allah kaf suka yi tambaya amma mafiya yawa tambayan ma ya gagara dan suna ganin kowannen lakcan da ya taban kwanan saboda yanda yake jiri sallallahu alaihi wasallam na ga abin da Ali ke gudawa yau ma akan wannan gaba da mu tsaya kuma za mu ƙara sa sauran abin da muka tsara da muna kamar yau za mu yi hataman wannan fannin za mu yi hakuri ba zai hataman su ba saboda mu samu mu yi difaɗi wa ma'aiki sannan mu je marhala ta gaba in muna raye gobe za mu tsora wannan mu ga abin da hali zai yi muna gaya mutane an mana rasuwa a garin kafin ma'azu zakiru malam zakiru shehu zakiru na kafin ma'azu wanda duk maulidin duniya in mun je da shi ake kwana Allah ya ɗauki ransu shekaran jiya da dare jiya an sallace shi yau na yi ni zuwa kabari muna roƙa wa zakiru kafin ma'azu addu'a kuma wanda ya samu dama ya je mu sadiya a garin kafin ma'azu yanzu kuma ga ɗan shehun mu shehu malam fatu yake faɗa cewa akwai malam idi mai goro a nan tsohon laburare allah ya rasuwa ma yayan shi an gwanja ki malam aminu shi ne shi shi wa malam fatu da kalisu a ce yake cewa malam idi yana nema mu yi addu'a wa dan uwan nashi shi kuma yau ne ya rasu kane sun mahaifan alfa'ama na gwanja ki allahu akbar to kun ji abin da ya faru Allah ji kan mala aminu Allah ya mashi gafara kuma Allah ba mu sa'an tafiya lahira Allah ya ji kan zakiru na kafin mu'azu Allah ya ji kan malam malam kan juma jiya kuna ji aka faɗa a nan shekal akwai kanin madan juma kanin su baban gida aka faɗa mana a nan Allah ya mashi rasuwa ilal da Musa kaji akwai almajirina shi ma Allah ubangiji ya ɗauran shi duka Allah ya ce musu mu ma Allah ya ce mana fatiha ma salatul fatiha marra marra to alhamdulillah ya to alhamdulillah akwai Allahu akbar a to alhamdulillah mun samu sako ta bakin alaran mamalan abubakar muhammadu amin akwai dada gare ki mu ma ta zama dada gare mu ba ta da lafiya wal sako ubangijiya da olsa da typhoid da hawan jini Allah ya yi mata har ma ya kai gabata azumi to muna roƙo Allah ubangiji ta darajar wannan kani nata kanin da muke aikin fassara maganan ka anan da shi muke hidiman masoyinka da shi Allah ka tausaya ma wannan da Allah Allah ka yaye mata Allah ka ba ta lafiya azumin da ta sha kuma Allah ubangiji ka ba ta ikon biya Allah ubangiji ka karba Allah ubangiji ka biya da aljanna ubangiji Allah ka kyauta ta karshen mu zami khatama fatiha ma sallatul fatihi marra marra bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين الله يفاد الله sai gobe in muna